أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شابيو قوة بكوي هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara wato ta 2022 kenan a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 24 zuwa aya ta 25 a cikin wato suratu al-anfal a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaramma allah ce wattaku fitna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wattaku fitnatan ku ji tsoron wata fitina, la tusiban alladhina zalamu minkum khassa wadda ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikinku ba su kaɗai, wa alamu anna Allah ma'al muttaqin wa alamu anna Allah shadidul iqab kusancewa Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin ukuba ne. Wannan aya tana tare da jerin ayoyin da suka yi kiran masu imani shi yasa ba za mu iya fahimtar ta ba kai tsaye sai mun dan koma baya Allah ya kira zuwa ga masu imani ya ayyuhal ladina amanu bayan yakin badar kenan ya ku wadanda kuka yi imani ati'u Allah wa rasula ku yi ma Allah da'a da manzonsa wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kada ku juya ku ba da baya alhali kuna wato ji wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kakku kasance kamar waɗanda suka ce mun ji alhali ba su ji ba inna sharrad dawab lalle mafi sharrin dabba ko ko dabba wanda a dauke da sharri kamar yadda bayani ya gabata as-summu kurame al-bukmu bebaye alladhina la yaqilun waɗanda ba sa da hankali hankali na shari'a walau alima Allahu fihim khairan da dai Allah ya san akwai alkhairi a tattare da su la asma'ahum da la da ya jiyar da su walau asma'ahum da Allah ya jiyar da su latawallau da sun juya sun ba da baya an gane ko waɗansu malamai suka ce da sun juya sun ba da baya anil iman daga imani wahum mu'ridun suna masu kau da kai daga hujja domin sai an nemi yadda za a yi a raba su bayan wannan sai Allah ya sake yin kira na uku domin wannan shine kira na uku ko ba haka ba na farko shine ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar sai aka bijiro da zancen yaƙi abin da ya faru a yaƙin badar sannan aka sake yin kira na biyu bayan an nuna yaƙin ya ƙare ga yadda al'amura suka kasance ma'ana bayan an bijiro da zancen yaƙin sai an ka shiga da zancen hikimar da ke akwai wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu antum tasma'un sai aka bijiro da zancen munafikai waɗanda suke da su suna cewa sun ji abba ba su ji ba sannan aka yi bayani kansu sai aka sake yin kira ga masu imani ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah ya ku da kuka yi imani ku karɓa ma kiran Allah subhanahu wa ta'ala walin rasuli kuma karɓa ma kiran manzo idan da'akum lima yuhyikum idan manzon nan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku a satin da ya gabata mun kawo maganganu na malamai da abin da ake nufi zai rayar da ku ko ba haka ba wasu sun ce yaƙi wasu sun ce gaskiya wasu sun ce alƙur'ani ko ba haka ba wasu sun ce kuma imani duka mun faɗi babu cin karo tsakankanin waɗannan maganganun illa mun kawo cewa da an ka ce lima yuhyikum shine abin da zai rayar da ku muka ce manzo baya kira zuwa ga abin da baya rayarwa wannan sai ya zama to sifa ce kashifa mun kawo zancen mafhum wurin da ake gane abinda an ka fahimta a shari'a za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba ko ba haka ba har muka kawo mawane waɗanda bayan mun kawo mafhum abinda ke nuna abu kaza abinda an ka fahimta ba za a yi aiki da shi ba ko ba haka nan bane mawane itibar mafhumul mukhalafa wanda mun kawo su kusan guda takwas ne muka ce daga cikin su akwai in Allah ya faɗi abu dan yayi muna ni'ima to ba za a ce ba to ba za a yi amfani da shi ba ta'kuluna minhu lahman ƙwariyan Allah ya hore muku teku kuke samun abinci ƙwariyan sai ce ɗanye to kaga wannan ba shi ke nuna cewa ba wato abin da ke cikin teku wanda ba ɗanye ba idan ya bushe ba za a yi amfani da shi ba ina fata an fahimce ni ko kuma nama idan busasshe ne ba za a yi amfani da shi ba ba haka ake nufi ba da kuma na biyu ya zamanto an keɓance shi ne saboda abin da yake faruwa ne mun kawo wannan muka ce idan ya zamanto aya ta yi bayanin abin da yake faruwa a zahiri to ba shi ke nuna cewa badan ta zo tana bayani kan halin abin da ba shi ba za a fahimce shi misali inda Allah ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin kan mu'minnai su riki kafirrai masoya ba tare da mu'minnai ba a'a waɗansu ne suka kulla alaka su suna tare da mu'minnai kuma suka kulla soyayya da kafirai sai aya ta hana ba wai ya halatta ba a hada kafiri da mu'mini ina fata an fahimci ni cikin soyayya mumini kawai za a so so amma mu'amala sai ayi inda shari'a ta ce abu na uku da malamai suka kawo in ya zamanto jaryan alal ghalib abu ne wanda galibi shi yake faruwa shi ma nan ba a karba al mafhum kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum wato allati dakhaltum bihinna wato agola wanda ka shiga da mahaifiyarta ai ko tana cikin gidan ko ba ta cikin gidan ai ta haramta gare ka ko ba haka ba to kaga wannan jariyar alal ghalib kenan sai abu na hudu wanda malamai suka kawo sun kace in an faɗi abu don takidi inda Allah subhanahu wataala ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal akhir kaga an ce in sun yi imani da Allah da ranar karshe bai halatta ba su boye abin da ke cikin cikin su to ai wannan ba shi ke nuna in mace ta boye abin da ke cikin cikin ta ba ta yi imani da Allah da ranar karshe ba amma an kawo shi ta'kidi ne don a nuna ba aiki ne irin na masu imani ba mun fahimci wannan da kyau ko sai kuma abinda malamai suka ƙara na biyar shine idan mutum ya yi tambaya kan wani abu sai an ka bashi amsa to wannan ba shi ke nuna abin yana da mafumi ba domin nan ana son a sanar da shi ne abin da ya tambaya ko ba haka nan bane misali idan mutum ya yi tambaya ce fil ghanami sa'imati zaka shin dabbobin da ke cikin wajen kiyo suna da zakka sai aka ce eh suna da zakka to ai ba shi ke nuna waɗanda ba su ba su da zakka tun da shi yayi tambaya ne an ba shi daidai sai in ya tambayi wancan din ba sani ko mun fahimta ba sannan abu na shidda wanda malamai suka ƙara shine mutum ya kasance yana magana an gane ko ya kasance yana magana lokacin da yake yin magana to ya kasance bai san hukuncin kishiyar shi ba sai ya yi magana misali ya ce filganamin sa'imati zaka dabbobin da ke kiyo suna da zakka waɗanda a wajen kiyo kenan in sun kai zakka to in bai san hukuncin kishiyar shi ba ba za a dauka ba duk da yake wannan ba za a danganta shi zuwa ga Allah ba tunda Allah ba za a ce Allah akwai abin da bai sani ba mun fahimta ko sai abu na bakwai da malamai suka kawo lil khawf don tsoro kaban mutumin da malamai suka bada misali shi sabon shiga cikin musulunci sai ya ce tasaddaq bi hadha ala al muslimina kai sadaka da wannan ga musulmai to shi sai dauka dama mun ce sadaka wancan satin ma na ce zakka kalima ta sadaka wani lokaci tana nufin zakka wani lokaci tana nufin sadaka an gane ko to me in an ce zakka ba ga ka'idar zakka ba duk kafiri ake ba ba sai wal mu'allafati qulubuhum ko ba haka ba akwai sabani shin akwai su bayan musulunci yayi karfi ko babu su dan kawai ne saurare tafsirin da gabata yace a'a mun ce ana ba kafirai zakka a'a wal mu'allafati qulubuhum su ne amma nan tasaddaq malamai suna nufin sadaka wanda ba ta wajibi ba kenan yace kayi ma musulmi ka ba musulmai a'a ita sadaka ta tatawu'i an gane ko abinda ba sadaka abin ga zakatul fitr ban misali misali ko yana nufin a taimaka ai shi taimako ba sai musulmi ake taimako ba ina fata an fahimce don kafa fahimce mu ba daidai ba to don haka kinan la mafhuma lahu domin shi bai sani bane ko kuma ya kasance mai tambaya ne an gane ko ya san hukuncin al mafhum wa yajhalu hukmal al-mantuq an gane ko mai tambaya yi tambaya ya san hukuncin kishiyar sai ya tambayi kishiyar abin da ya sani to dama tun da ya san hukuncin kishiyar in ya tambayi abin da ba shi ba a cewa bai sani ba domin shi har ya riga ya san hukuncin kishiyar wannan shi ne malamai suka kawo don saboda babi ne mai muhimmanci a cikin ilimin usulul fiqh da kuma tafsirin alqur'ani mai girma shi yasa na kawo shi ina fata an fahimce ni a satin da ya gabata kuma mun karanta wata aya akwai kuskure ciki wala qad istehzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un ina ganin mun dan karanta akwai inda akwai kuskure na saurara shi yasa dole sai mu yi kokari mu gyara Allah ya taimake mu to daga nan sai Allah ya ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi kusan cewa Allah yana sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa ya kamata mu ji tsoron Allah ko ba haka ba mun kawo hadisai da maganganun malamai da irin maganganun da Ibn Jarir Tabari ya kawo guda uku wa annahu ilaihi tuhsharun kuma mu san cewa ga Allah ne za a taron Allah subhanahu wa ta'ala zai a tayar da mu shi ma bayani ya gabata akan wannan to bayan wannan sai Allah ce wattaqu fitnatan ku ji tsoron wata fitina ku ji tsoron wata fitina an gane ko la tusiban alladhina zalamu minkum khassa wadda ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku ba su kadai ko kuma wata qira'a wadda yake qira'a ce shadda muka ce sun ce la tusiban alladhina zalamu minkum khassa zata waɗansu ka ce asalin shi la tusiban la tusiban alladhina zalamu minkum khassa sai an ka shafe alif sai ta koma kenan ma'anarta guda ba za ta shafi waɗanda sun kai zalunci ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wannan alifkin da an ka shafe wato lamunkin nan mai tabbata suwa ce kenan latusiban alladhina zalamu minkum khassa tabbas za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku to kun gana an samu magana biyu to don haka dole sai mun yi taujihin waɗannan qira'at kin abu na farko da an ka ce la tusiban alladhina zalamu minkum khassa an gane ko malamai sun yi sabani akan ita wannan lamun din waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ta cewa waggala sunan talace nahiya ta hani ne ina fata an fahimce ni la nahiya in an ce la ita ce wadda ta hani kenan la tusibanna kamar an ce wannan fitina kar ta shafi waɗanda wato suka yi zalunci daga cikin ku to ita la nahiya wato tana daga cikin jumla at-talabiyya sai waɗansu malamai suka ce to jumla at-talabiyya ba ta zamanto wasifa sai dai ya zamanto a kaddara mata maqulan fiha an gane ko kenan maqulan fiha la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wadansu kuma suka ce a'a ita jumla ma talabiyya tana idan tuwa sifa wadansu kuma suka ce a'a la nafiya ce in an ce nafiya wadda ta kore ma'ana ta kore babu wato la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa an kore ta shafi wadanda sun ka zalunce ku tun sun kai zalunci daga cikin ku su kadai kenan sai ya zamanto wato tana matsayin abin nan shi yasa malamai za ku ga sun yi sabani akan wannan lamunkin in an ce nafiya ce domin la nafiya galibi ba a sa mata nunu taukid galibi domin ba kasan bane ba cikin rantsuwa bane ba cikin wato abin nan talab bane sannan kuma ba cikin sharadi bane balle a kara mata nunu nunu taukid amma malamai sun yi sabani akan wannan to anan abin da nake son na ce waɗansu daga cikin malamai sun ka ce to la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa imamul farra yace tana matsayin jawabul amri ko kuma jawabul amri bi lafzin nahi ma'ana jawabi ne na umurni amma da lafazi na hani shine abin da ake nufi aw shartu ko ko sharadi kamar inda yazo a cikin suratu abin nan annam wato qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhum la yashkun kaga ce udkhulu masakinakum ku shiga la yahtimannakum sulaiman kenan sai ya zamanto kamar an yi umarni ne sannan kuma wato jawabin amri ne sai zo da siga ta nahayi kamar da suka faɗa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wannan lamunkin kamar ta rantsuwa ce kenan an shafe rantsuwa ne asalinta wattaqu fitnatan wallahi la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sai aka shafe wato wallahi sai an ka kaddara shi waɗansu kuma daga ciki kamar imamul mubarrid yace nahayun na ba'a da amri an yi hani na wato bayan umarni ma'ana asalin magana kamar yadda laraba suke cewa la taqraban na zulma kakka kusanci zalunci kenan laraba suna cewa la arayan naka huna kan in ganka wurin nan ai bi ma'ana la takun ha huna kakka kasance wannan wuri sai ya zamanto kamar wato an yi hani ne bayan an yi umarni an ce ittaqu fitnatan ittaqu fitnatan umarni ne ko ba kana bane la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa katta shafe su kenan ku yi hankali kakku jawo abin da zai jawo ta a ƙarshe sai kuma imamul jurjani yake cewa wato wagga la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa labari ne ake bayarwa kenan wattaqu fitnatan ku ji tsoron wata fitina tusibu alladhina zalamu minkum khassa Allah yana da bada labarin cewa wannan musiba tana shafar waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku khassatan kinnan malamai sun yi sabani akan i'rabin sa waɗansu sun kace hali ne an gane ko daga ita musiba kin domin ita musiba kin tana shafuwa to asalin shi kuma sifa ne wato la tusibanna alladhina zalamu minkum isabatan khassa sai zaman to hali ne daga musiba waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a hali ne na maf'uli la tusibanna adh-dhalimina minkum khassa kenan su azzalumman ba su kaɗai za ta shafuwa ba sai zaman to mukhassasina can kuma in fitina ce mukhassisa kenan ba za ta keɓe ba ko kuma hali ne na fa'ili zalamu wawun kinnan ina fatan ana fahimta ta kenan la tusibanna alladhina ikhtassu bizulmi almukhtassina bizulmi wanda sun kake banta da zalunci to irin waɗannan wani lokaci za ku iske larabcin yana da tasiri wajen tafsirin alqur'ani sai ka iske wani yayi fassarar da baka sani ba sai ka ce kai baka yarda da ita ba a'a tana yiwa ɗaya ne daga cikin maganganu ka san shi mun fahimci wannan da kyau ko to wallahu ta'ala a'lam yanzu sai mu dawo zuwa karatu واتقوا فتنة كجسور فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بذات شافي وأن دسوك zalunci daga cikinku ba su kaɗai wannan shine fassara ta farko wannan kuma za mu iske akwai asa da dama da suke nuna akwai musibar da in ta zo ba wanda ya jayo ta ba ɗaya za ta shafa akwai dalilai akan wannan fassara idan muka duba akwai hadisi na matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Zainab bintu Jahsh yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani abu ya faru sai ta ce anahliku wa fina salihun yanzu yana yiwa mu halaka kuma daga cikin mu akwai mutane na gari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na'am idza kathura al khabath idan banna ta yawa an gane ko idan sabon Allah ya yawa Allah na iya halakar da har waɗanda ba su yi ba akwai hadithi na matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha yana cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bada labarin wani jaysh yaghzu jayshun al-Ka'ba za a samu wata runduna wadda za ta yaki Ka'aba fa idza kanu bi bayda'a min al-ard sai sun zo ga bayda'a ana nufin ƙasa ko kuma sahara fili fallau an gane ko yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim sai Allah ya kife ƙasa da na farko da na ƙarshe qalat sai matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisha tace qultu ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ya za ya ce da na farko da na ƙarshe duka gaba ɗaya a kife su wa fihim aswaquhum daga cikin su akwai yan kasuwa wa man laysa minhum akwai wanda ba daga cikin su yake ba shi ba ma san abin da ake yi ba qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a kife ƙasa da na farkon su da na ƙarshen su thumma yub'athuna ala niyyatihim sannan kuma a tayar da su akan niyoyin su kaga wannan ya nuna cewa ashe musiba akwai lokacin da in ta zo ba wanda ɗaya aikata za ta shafa ba shi yasa ko a nan duniya ka kya zuwa wurin yan kwaya ko a nan duniya ka kya zuwa wurin yan caca ko a nan duniya ko mu ce al'amarin duniya ka kya zuwa wurin da akwai shubuha domin abin da ake wa gudu a zo za a kama 'yan kwaya a kama hadda kai ka ce a ni ban shan kwaya wallahi 'yan sandan nan ba su gane haka in duk gaya ba gaskiya ka kya zuwa wurin da ake banna ana iya kashe mutum kana nan ka zan shaidu ko kuma a ce kai ka kashe shi la tusiban alladhina zalamu minkum khassa dan haka akwai hatsari ina fata an fahimce ni hadithi har yanzu akwai hadithi na gaba wanda yake fassara wannan aya hadithi na Nu'man bin Bashir sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sahihul Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bada labarin misalin mutumin da yake akan wato mutumin da yake bin Allah da mutumin da baya bin Allah da alaka tsakankanin su yake cewa masalul qa'imi ala hududillah misalin mutumin da yake kiyaye dokokin Allah wal waqi'i fiha kamar da wanda yake abkawa a ciki kamar sali ƙaumin istahmu ala safina kamar mutane ne waɗanda suka yi zaɓe wato jirgin ruwa ne amma sai an yi zaɓen na sama da na ƙasa to da aka zo aka yi zaɓe sai waɗansu suka samu sama waɗansu suka samu ƙasa hadisin yana ɗan tsawo to shikenan bayan an shiga jirgin an fara tafiya sai na ƙasa suna buƙatar ruwa suna sun sai suka ce ma na sama misali ku ba mu ruwa ku ɗebo muna daga can tunda daga can ana iya zura guga ko wani abu a turai sai suka ce a'a su suna son sai su ba su ruwa ba sai suka ce to muna son mu tsaga daga ƙasa ko ba haka nan bane mu fitar da ruwa tunda mu muka fi kusa da ruwa idan suka amince suka ce babu matsala ko tsaga za a halaka ko ba za a halaka ba halaka za a yi idan kuma suka ce a'a ba mu yadda ba to haka ne jirgin duniya yake idan aka ce za a yi za a yi rinka yin banna a yi shiru to Allah subhanahu wata'ala zai saukar da azabar da za ta haɗe kowa da kowa Allah kai mu tsari mun fahimci wannan ko abu na ƙarshe kuma akwai hadisi wanda yake na sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana cikin sunan Tirmidhi akwai wata aya sayyidina Abubakar yake cewa qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya mutane suna karanta wannan aya ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum ya ku wadanda kuka yi imani ku kan makanku la yadhurrukum man dhalla idha hadaytum ba zai cutar da ku komai ba wanda ya bata idan ku kun shirya wadansu sai su fahimci wannan aya cewa ba dole ba sai an yi wa'azi shikenan kai dai in ka shirya kai shiru kaga wannan akwai matsalar ga cikin wannan fahimta sayyidina abubakar yake cewa وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زان الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتوى إن الناس للي متاني إذا رأوا ظالما إذا سكا الظالمي فلم يأخذوا على يديه بس كام هنا ينشبا ما أنا بس هنشبا nan ba ana nufin a zo a kama hannun shi ba a'a in ana iya hana shi da karfi a hana idan kuma ana iya yi masa nasiha in ba a iya hana shi a yi masa nasiha ko ba ka nabi ko ba haka bane aw shaka Allahu an ya'ummahum bi iqab tana yiwa Allah ya saukar da azabar da za ta shafi kowa shi yasa bari ganin laihin malamai cewa a daina zalunci in wani bai saurara ba bai dauka ba wani zai dauka idan aka ce a'a ayi shiru kowa ya ci gaba da banna to lokacin da azabar Allah ta zuwa zai fita da shi azzalumin da waɗanda suka yi shiru wane ne fi karfin Allah subhanahu wataala babu shi yasa ƙara ka gai ma ko an je gaban Allah kare ka isar da sako dama abinda ake so kai mai da'awa ka gane cewa ba aikin ka bane ka shiryar da mutane kai kanka ba za ka shiryar da kanka ba in ba kana akan shirya to kai fatan hakka koma ga Allah kana akan shirya amma ka isar da sakon Allah amma ka san cewa in alaika illa albalagh jama'a mu daina kaza bari cewa ma jama'a wani ka bar kaza ko ku mutane su bar kaza a ce mu daina yin kaza ko ya kamata mu yi kaza domin kai ma kana daga cikin mutane da kamata su yi aiki mun fahimci wannan da kyau ko kun san abubuwan suna da yawa don haka dai wannan sai ka yi tafsirin alkur'ani ka diba cikin wani littafi usulun tafsir na ustazu doktor kabir yunus ya kawo a babi na tafsirul qur'an bil qur'an tafsirul qur'an ala daw'il maqasid shi yasa to nan wanga hadisan misali da suka ce da wanga ayar ta ce la tusiban alladhina zalamu minkum khassa alhali Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra ko ba ka bane to nan kuma an ce ba za a kama mutum ba ina fata an fahimce ni sannan an ce laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat to ya kuma za a yi a ce an azabtar da kowa sai an ka ce a'a idan suka yi shiru to azabar za ta shafe su idan kuma ba shiru suka yi ba to haka Allah ya kaddara za su mutu lokacin su yayi ko da waɗannan mutanen ko ba da waɗannan ba amma thumma yub'asuna ala niyyatihim Allah ya san niyoyin su dama ya kaddara musu ga bakin kwanakin da za su yi an yi katarina kaddara ta gitta suna tare da waɗannan mun fahimci wannan da kyau don saboda ka fahimci ayoyin alkur'ani in ba haka ba abin zai yi wahala Allah ya ganar da mu to wannan fassara daga ciki akwai wani hadisi da suke kawo suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al fitnatu na'ima na'al la'ana Allah man ayqadha fitina wai bacci take Allah ya la'anci wanda ya taro da ita daga bacci ba gaskiya bane wannan ba hadisi bane dole sai an yi hatara sai ka san hadisi sahihi da da'ifi kakkatahi ka zo ka ɗauko ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza akwai fa bincike yanzu a ilimi an waye in ka faɗi hadisi sai an bincika in ya inganta ko bai inganta ba in ka kawo mas'ala ta fiqh sai a ce sai ka kawo dalilai in ka kawo dalilai sai in sun inganta in sun inganta kuma sai an tabbatar da ma'ana abin da ka faɗa tana cikin hadisin ba wai ka kare ka faɗa ba ko aya bincike na ilimi waye ilimi kenan mai bukatar dalili tabbataccen dalili ingantaccen dalili kuma ma'anar da ake nema a ciki tana nan kuma wannan dalilin bai ci karo da waɗansu dalilai ba waɗanda zaman towa ko mansuhi na ko maksusi na kun gani dole sai an yi haka to Allah ya kyauta to fassara ta biyu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wadda za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku wagga qira'a mun ce shadda ce amma ya za mu yi taujihin wagga qira'a shine cewa akwai musibar da waɗanda suka aikata abu su kaɗai za ta shafa akwai musiba wani lokacin Allah gada masa ya kama mutum tare da waɗanda suka yi wani lokacin a'a shi kaɗai wanda ya shi kaɗai za ta shafa idan muka dubi al'ummomin da Allah subhanahu wata'ala ya halaka al'ummomin annabi nuhu wa ta shafa waɗanda kai suka yi zalunci dauka kaji Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul a'raf ko ba haka ba fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna ko ba kai bane walladhina ma'ahu fil fulki afwan in kaji walladhina amanu ma'ahu cikin suratul hud in kaji walladhina ma'ahu a cikin suratul a'raf ko ba haka bane duk da cikin suratul hud ba a kawo annabi annabi nuhu bai da walladhina ma'ahu amma dai sauran kisoshin da sun ka zo su adda walladhina ma'ahu to kaga walladhina ma'ahu fil fulki wa aghraqana alladhina kadzabu bi ayatina sai mun ka nutsar da waɗanda sun ka ƙaryatar da ayoyinmu ko ba ka ba to kaga nan me yake nunawa ya nuna waɗanda suka yi zalunci suka ita shafa lokacin da an ka hallakar da mutanen an ka hallakar da mutanen annabi hud wa ila adin akhahum huda ko ba ka ba sai Allah ce fa anjaynahu wal ladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina ko ba haka nan bane kaga nan sai an ka yanke bayan waɗanda sun ka ƙaryatar da ayoyin Allah kaga shi an tsiratar da shi haka mutanen annabi salih an gane ko shi ma da aka zo a kissarsa sai Allah ya faɗi cewa shi an tsiratar da shi ina fata an fahimce ni amma azaba bata shafi shi annabi salih ba ina fata an fice ni haka annabi shu'aibu da Allah ba da kissa shi a cikin suratul hud da kuma suratul a'raf da sai da sauran wurare sai aka nuna shi azaba bata shafe shi ba da waɗanda suka yi imani da shi kenan sai zaman to fitina kala biyu ce akwai wadda za ta shafe waɗanda kawai suka jawo ta akwai waɗanda ba su suka jawo ta suka za ta shafa illa abu guda nike so in ƙara anan a wancan sati da muka zo mun karanta ayata wato suratul hud ina fata an fahimce ni to akwai kuskure a cikin karanta ta wajen falamma a amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka ce walamma a amruna to malaman balaga ta alqur'ani kafin wata rana Allah ya kai mu anan sai suka ce kissa ta annabi salih sai an ka ce falamma a amruna kissa ta annabi lutu an ka ce falamma a amruna ja'alna aliyaha safilaha ko ba haka ba amma kissa ta annabi hud sai an ka ce walan ma ja'a amruna najjayna hudan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna qissa ta annabi shu'aib an ka ce walan ma ja'a amruna ba kawo fa'un ba ita ko fa'un tana nuna abu ya zo da gaugawa sai suka ce qissa ta annabi salih domin an ce wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun qarib fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam an yi zancen lokaci sai an ka ce falan ma ja'a amruna قصة النبي لوط إتما سبود آياته واتو أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم asubuh an yi zancen lokacin halaka su yayi kusa to ba a ce walan ba sai an ka ce falan ma ja'a amruna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mamdud a cikin suratul hijr wa amtarna alaihim ba alaiha ba na an kalli garin da suke can kuma an kalli mutanen da an kai ma azaba saboda garin don ka fahimta an gane ko dan sai ka fahimci alqur'ani yana da uslubin da yake canza wani lokaci sai ka ji ta kalma ta zo wani lokacin ka ji bata zo ba cikin a'raf an ka ce wato abin nan fa an jainahu wa ahlahu ko ba haka ba illa imra'atahu ko kanat min al-ghabirin ko ba haka ba da an ka zo kissa annabi wa ma kana jawab qaumihi a cikin suratul a'raf a cikin suratul naml sai an ka ce fa ma kana jawab qaumihi anan sai an ka ce cikin suratul a'raf illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum a cikin suratul naml sai an ka ce ala lutin min qaryatikum kaga akhrijuhum kin nan sune ala lutin din to amma a nan hum ɗin nan akwai matsala ta usulul fiƙi da ake kira a taglib domin mutumin da ya tsira namiji mutum guda ne shine annabi lut da 'ya'yansa mata tunda ya ce haula ibanati qur'ani bai hudina da 'ya'ya maza ba kuma Allah ya ce fa ma wajadna fiha ghaira baitin min almuslimin bai ce fa anjaynahu wa ibnatayhi ba sai ce fa anjayna wato وما كان جواب قومي الا ان قالوا اخرجوهم to ضمير yana kuma ne zuwa ga annabi lutu da ƴaƴan shi mata sai zamanto in namiji na tare da mata akwai abin da ake kira at-taghlib kaga qur'ani in ka hada kisoshin shi zaka samu matsaloli masu yawa yasa abin ba karamin aiki bane Allah ya taimake mu almuhimmu da ƴan uwa musiba kala biyu ce akwai wadda in ta zo waɗanda suka aikata ta su za ta shafa akwai wadda in ta zo za ta shafi kowa da kowa idan mutane sun yi shiru sun yi tarayya cikin zalunci in an samu waɗansu sun yi wa'azi to waɗansu in ta shafe su babu laifi domin wa'azi fardu kifaya ne idan kuma mutane sun yi shiru gaba ɗai za su zamanto dukkan su sun yi laifi kuma azaba za ta shafe su kamar yadda Allah ya la'anci bani Isra'il sai Allah ya la'ance su لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كونغا أبند الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تيفي تيدشي شيني مي شيني ين وعزي babban abin da ya samu kafi sauran al'ummomi kenan kuntum khairar ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa tu'minuna billah kun yi imani da Allah kuna umurni da abu kyauta yanzu idan aka ce a daina wa'azi ya lamari zai dole na an kai wa'azi sai an taba wani duk ayar da za a ja duk hadisin da za a ja ba yadda za a yi sai ya taba wani kuma dole na ayi wa'azi idan aka yi wa'adin wanda ke zarafin ɗauka ya ɗauka ba abin da ba a so kiran sunayen mutane ko ba ka nan bane yin wa'azi don saboda wani a'a ka faɗi wani lokacin da za ka faɗa shi tana yawa bai ma san abin da yake yi kuskure na ba radda ya ji zai bari ko ba ka nan bane amma ina yanzu sai a zo a kirkiro wadansu abubuwa a ce a'a kamar turawa yanzu da suke so a kama malamai terrorist na masu kawo fitina ne kamar a tsaya a bincika shin wani malami ne a terrorist waɗanda suke can suna ɗaukan makamai da kuka ba su makamai su ne a terrorist malamai suna da suna karantar da 'ya'yan al'umma suna kokarin mutane su gane addini ku daina yi muna ƙarya amma waɗannan abubuwan akwai waɗanda suke cin abinci da su kuma wasa ya allamu allazina zalamu ayyamun qarabin yanqalibu Allah ka mun tsari wa'lamu ku sani cewa anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne Allah mai yana ukuba a nan duniya yana ukuba a lahira ukuba ta Allah azaba ta Allah kala biyu ce akwai hissiya akwai ma'anawiyya mun faɗi wannan a wancan sati hissiya wadda take da alaƙa da jikin ɗan adam ƙonarwa ina fata an fahimce ni ƙonarwa azaba wadda an kama mutane annabi annabi nuh ko ba haka nan bane Allah ya sabkar da ruwa an ka halakar da su suka mutu mutanen annabi lut kun ga yadda an ka halakar da su sannan kuma akwai azaba ma'anawiyya wadda take da alaƙa da raɗaɗin zuciya Allah ya hana ma natsuwa a rayuwarka Allah ya sa ma baƙin ciki da damuwa shi yasa dukiyar da turawa suke da su da 'ya'yansu musiba ce Allah ya ba su fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun ta gani azaba ce haka kuma a lahira akwai azaba ta jiki a yi ma jiki azaba innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab to sannan kuma akwai azaba ma'anawiya suna ganin abin da suke so ba sa samu Allah subhanahu wa ta'ala ke bada labari za a kawo gumakansu gaba gare su su ga su ga gumakansu waɗanda suka bauta masu ce za su cece su ko ba haka nan bane sannan sai su yi gumakan magana su ce musu mun bauta muku su ce a a a fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin ka san babu ciwo irin wanda yana gabanka kana sa tsammanin zai taimake ka a ce ya ce ba shi ba kai ba ƙarin bakin ciki ba ne ai gara ba babu shi ko to sai Allah ya ƙara musu bakin ciki ina fata an fahimci ni sai su nemi abu sai a hana su gashi suna gani wannan abin sai ya ƙara musu bakin ciki ina fata an fahimci ni Allah kai muna tsari wa'lamu anna Allah shadidul iqab kusancewa Allah subhanahu wataala mai tsananin ukuba ne kada ka sa tsammanin sai a lahira ne Allah yake ukuba duk kafiran da Allah halakar a ina ne halakar da su a nan duniya ne dan me kake tunanin cewa dole sai an je lahira sannan ya kake tunanin cewa shi Allah inda ya ma azaba sai ya faɗa ma ta inda zai kama ka duk ta inda ga dama shi kama wasu da ruwa shi kama wasu da iska shi kama wasu da kaza wasu shi kama su da bakin ciki wasu shi kama su da rashin natsuwa yadda ya ga dama haka shi ke yi fa'alun ne lima yurid Allah kai mun tsari sai Allah ce wadhkuru iz antum
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن
malaman tafsiri da suke magana akan alaka tsakanin aya da aya suka ce shi wazkuru yana da alaka ne da wattaqu fitnatan an yi umurni mu ji tsoron wata fitina sannan an ka ce wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard ina fata an fince ni ma'ana sai ya zamanto an yi atsafin umurni ne akan mi akan umurni waɗansu malamai sun tafi akan haka waɗansu kuma suka ce a'a shi yana da alaƙa ne da istajibu lillahi ku karɓa ma kiran Allah sannan wazkuru ku tuna nema Allah subhanahu wataala duka babu matsala yana iya zamantowa atafi ne akan wancan yana iya zamantowa atafi ne akan wannan an yi atafin umurni akan umurni wazkuru Allah subhanahu wataala ce ku tuna iz antum qalilun lokacin da kuna yan kaɗan to nan ba a ce iz antum qillatun ko ba ka nan bane kai mai jin larabci qalil ai guda akwai matsala kalima ta fa'il yana yi wa ya stawi fi halmuzakkar wal mu'annas wal mufrad wal musanna wal jam ba dole bane sai ta koma wani lokacin kawai sai ta koma ya ana iya cewa wato kamar jama'a mai yawa sai a ce mata fa'i Allah ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir bai ce zuhara'u ba kaga zahir a cikin yaren larabci amma wanda bai iya larabci ba bai san larabcin alqur'ani ba sai ya zama da ce a'a nan kamar akwai matsala to Allah ka tsaya kai karatu Allah subhanahu wa ta'ala kake son ka danganta ma kuskure to Allah ya kyauta almuhimmu dai wazkuru id antum qalil ku tuna kuna yan kadan takhafuna kuna jin tsoro wannan jumla waɗansu malaman nahu sun kace khabarun salisun ne kina ita khabar na uku da an kace antum shine mubtada ko qalilun kuna yan kadan mustad'afuna fil ard ko ba haka nan bane sai zaman to takhafuna shine khabar na uku matsayin wato khabar na uku waɗansu daga cikin malaman nahu suka tafi da cewa a'a shinan takhafuna yana matsayin sifa ta qalilun qalilun yana buƙatar sifa to takhafuna shine sifa din shi tunda wato nakira ne yana buƙatar wato sifa tunda ba ma'rifa bane balle a ce na buƙatar hal waɗansu daga cikin malaman nahwu suka tafi da cewa a'a shi mustad'afuna hali ne na dhamiri mustad'afu akwai dhamiri cikin mustad'afuna to halin shi ne qalilun wato sai zamanto takhafuna hali na tsoro maganganu ne na malamai muna kawo su saboda mi saboda amfanin al'umma saboda kuma ɗalibai waɗansu suna ƙoƙarin kuskurantar da wani malami wanda suka ji ya faɗi magana ɗaya wadda ba ita ba san da ita ba sai su zabar su ce a'a ba haka nan bane kai ka kewaye littattafai da sani ne wazkuru Allah subhanahu wa ta'ala ce ku tuna id antum qalil lokacin da kuna yan kaɗan an gane ko waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa shi izkin nan zarafina na wani fi'ili wanda an shafe shi ba uzkuru ne yake da alaka da shi ba kenan uzkuru halakum athabitata fi waqti qillatikum ku tuna halinku tabbataccen halin da a can da tunda yace antum qalil kenan tana nuna tabbata abu kuna yan kadan waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi uzkuru kin nan matsayin zarfu shike ba matsayin maf'ulun bihi ba kenan iz uzkuru halakum ku tuna halinku an gane ko waqta id antum qalil waɗansu haka suka ɗauke shi waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri sun ɗauke shi matsayin maf'ulun bihi ma'ana shi uzkuru iz antum shi izkin nan shine maf'ulun bihi amma waɗansu suka ce akwai abin ga domin uzkuru yana nuna can gaba iz antum qalil shi ko na nufin abin da ya wuce to kaga ba a nuna abin da ya wuce an gane ko a zo a ta'allakanta shi da abin da zai zo gaba domin kasancewar su 'yan kaɗan abu na ya riga ya wuce to kaga a ce shi na a matsayin maf'ulun bihi waɗansu malamai suka ce a'a akwai matsala waɗansu malamai suka ce babu matsala dama ai halin sun riga sun san shi ko izkuru iz antum qalil abuna sanan ne gare su to su tuna lokacin da suna yan kadan babu wani iskali a cikin sa wazkuru kutuna iz antum qalil lokacin da kuna yan kadan takhafuna an yatakhatafakum an-nas kuna jin tsoron mutane su fizge ku takhatafa wani shine fizga khatafa ko ba haka ba shine ya fizge abu wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih ko ba haka nan bane yakadu al-barqu yakhtafu absarahum sai a ce tafiyarwa amma asalin shi fizgewa ne ya tafi da shi da karfi takhafuna kuna jin tsoron an yatakhatafakum an-nas mutane su fizge ku a makka a makka kutuna ko ba haka nan bane da mutane nawa ne suka yi imani a makka yan kaɗan ne an kashe saura an azartar da su bilal su sumayya shahida ta farko ko ba haka ba an zo an hallaka su kisa irin na abubuwa da za ka karanta tarihin da mutane za ka san sun yi ba addini aiki kai ko yanzu hatta da kwalzani ba ka da ai saboda addinin musulunci ina fata an fahimce ni annas ibnu jarir tabari ya kawo maganganun malaman tafsiri yake cewa waɗansu malamai sun ce annas nan mutanen makka ake nufi waɗansu daga cikin malaman tafsiri yace takhafuna an yatakhatafakum an-nas suna nufin wato farisawa da rumawa to kaga lafazi na annas ai ya shafi duk mutane amma dole sai an yi taksisin shi don ba mutanen duniya gaba ɗaya za su rayu a wuri guda bane sai zaman to amun ne wato uri da bihil khusus ko ko amun ne makhsusun bi dalil ina fata an fice ni amma zance mafi inganci ta khafuna an yatakhattafakum an-nas kuna jin tsoron mutane su fiffizge ku na ana nufin mutanen makka ko kuma ce larabawa waɗanda ke koyi- ke makka da ke waɗanda ke koyi- kewaye da makka dan a wannan lokaci farisawa da rumawa ba su da ma labarin annabta da kyau kuma am- wato addinin musulunci a wannan lokaci ba barazana bane gare su amma mutanen makka shi su ne addinin musulunci yake barazana a gare su a wannan lokaci mun fahimci wannan ko to fa'awakum sai Allah subhanahu wata'ala ya taro ku nan ma malaman tafsiri wadanda sun ce fa'awakum ilal madina Allah ya taro ku zuwa madina an gane ko sun yi hijira ta farko a ƙasar habasha ko ba haka nan bane suka dawo aka yi musu ƙarya suka sake komawa waɗansu daga cikin su ko waɗanda suka samu damar komawa suka koma a habasha wanda yanzu tsakanin eritrea da kuma ethiopia ne ko ba haka ba suka sake komawa ta uku kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira ya kuma zuwa Madina bayan ya tafi Madina daga can kuma sauran suka yi ta tutuwa na Makka su zo na Madina su zo fa'awakum sai Allah ya tattaro ku ilal madinati a Madina ko ba haka nan bane waɗansu kuma fa'awakum sun kace a Allah ya taro ku ilal ansari zuwa ga mi zuwa ga ansar ko ba haka nan bane to ai babu matsala domin duk gari yana buƙatar mu yana buƙatar mutane in an ce ilal madina an san garin madina bai yiwuwa ilal ansari ai an san al ansar suna da mi suna da gari na fatan kuna fahimta ta shi yasa turawa yanzu da suka kirkiro yadda ake kafa daula ina fatan an fahimce ni suka kirkiro yadda ake kafa daula a duniya sai suka ka- kawo ka'ida guda uku guda hudu gu- ta ƙarshe zalunci ce ukun su ne na gaskiya na farko dole sai an samu ƙasa yanki ko ba haka nan bane na biyu sai an samu al'ummar da ke rayuwa a wannan yanki ko ba haka nan bane na uku sai an samu shugabanci bai yiwa a ce al'umma ba ta da shugaba kuma a ce ƙasa ce na hudu sai sun kace sai an samu duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi rekonetar ta yarda wannan ƙasa ko ita america don ba ma majalisar ɗinkin duniya ba ce kaga yanzu Falasɗin- falastin akwai ƙasa ko babu akwai akwai al'umma ko babu akwai shugabanci ko babu ko ba su da shugaba to amma wai america da majalisar ɗinkin duniya ko mu ce america ba ta yarda da su ba wai ba ƙasa ba ce amma isra'ila da aka kafa a alif da 1945 ita tun da america ta yarda da ita ita a matsayin ƙasa take akwai zaluncin da wuce wannan to shi yasa kuke ganin waɗannan turawan da kuke gani sharrin da suke shirya ma duniya Allah subhanahu wata'ala ne yake kare mutane daga sharrin su saboda son ran yayi yawa yayi yawa har ya wuce iyaka wani malami yake cewa wai yanzu a kaddarta misali su yahudawa suna kafa hujjar cewa falastinu asali ta su ce ko ba haka nan bane to su dai yanzu a alif da ɗari tara da arba'in da bai suka dawo na ɗai kenan sannan a ƙaddarta misali a ce kowa ya koma ƙasar mu ƙasar kakan shi ka ce yanzu kakana shekara dubu uku ya zama na wuri kaza sai in zo in iske mutum in ce mai kai tashi ka bar wurin nan akwai akwai dokar da gana da wannan a duniya babu to abu na biyu a ɗaukan musu akan at-taslimul jadali a ce an saki ko ba haka nan bane to tu ita ƙasar america ko ba haka ba akwai mutanen da suka taso daga ƙasar portugal su christophe colum suka kafa ta akwai ko daga eh, spain daga india taso sannan akwai mutanen ingila waɗanda suka taso akwai bakaken afirka da suka zo suka zauna ai asirinsu ba su ne a ƙasar america ba ko to su tattara nasu ya nasu da su da mutanen australia kowa ya kuma asalinsa ba shi kenan ba duk turawan da an na kasar ingila da suka je amerika su koma ai asalin su ba yan amerika bane su koma can tun da ba a yi shekara amerika har yanzu bata shekara dubu ma a duniya a 1492 miladiya eh, sh- shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da tis'in da biyu an ka kasa kasa an ka kafa kasar amerika ko ba haka nan bane kenan amerika har yanzu shekara ɗari biyar ne da wani abu gare ta to waɗanda da suke zancin cewa shekara dubu uku kakakin da su suka zauna su ko waɗannan shekara ɗari biyar ne su ko waɗannan shekara 500 ne suka zo suka zauna ko ba haka ba su ko ɗancin shekara 3,000 don Allah ina fata ana fahimta ta don Allah ƙasar muta turawan da ke ƙasar Amerika waɗanda asalinsu 'yan ƙasar Ingila ne don Allah su kuma ƙasarsu turawan Ingila waɗanda suka je suka zauna a ƙasar Australia wadda asalinta gidan kaso ne an gane ko na ƙasar In- In- Ingila a can duk wani mutum wanda ya zama mugun mutum ne sai a ɗauke shi sai a yi masa a kai shi can a ajiye shi a ƙasar Australia haka ne suka taru suka je suka kashe mutanen 'yan asali suka kwace mulkin son rai ne baƙaƙenmu na afirka duka gaba ɗaya su ba a dawo da su tunda asalin su nan ne shi kenan sai amerika ta zauna lafiya kaga wannan duk san rai ne da shirme da soki burutsu Allah kai mu tsari almuhimmu dai fa'awakum sai Allah ya tattaro su in an ce awa in an ce awa ya koma ya tattara zuwa ga wani abu in an ce awa ya taro shi ma'ana an ƙara mishi alhamza ne ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qala dkhulu misra insha Allah aminin ko ba haka ba وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين آواه يا تاروشي ina fata an fahimce ni don mahu kenan fa'awakum sai Allah subhanahu wata'ala ya tattaro ku wa ayyadakum sannan Allah subhanahu wata'ala ya karfafa ku waɗansu malaman lugu suka ce kalima ta ayyada daga alyadu ne shine hannu shi ko hannu shine abin aiki ko ba nan ne karfin dan adam yake ba to wa ayyadakum sai Allah subhanahu wata'ala ya karfafa ku wasama'a sama banainaha mun gina ta bi aidin na ana nufin bi quwwa ba da hannu ba kai mai karatu kanka ta kace bai aidin ka san wani yana jilalci ce Allah ya gina sama da hannun shi aidin nan ana nufin bai kuwa da ƙarfi ka koma wajen malamai wa ayyadakum sai Allah ya karfafa ku bi nasrihi da taimakonsa waɗansu sun kace Allah ya taimaka ya taimake su bil ansari da ansar ko ba haka nan bane domin al ansar su ne suka taimaki waɗanda ke wato garin Madina kamar da awi da dawa suka yi bayanin wannan waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wa ayyadakum bi nasri Allah subhanahu wataala ya karfafa ku bil mala'ikati da mala'iku dalilin su kuma saboda an yi zancen yakin badar ko ba haka bane idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b fadribu fawqa al a'naqi wadribu minhum kull banan ko ba haka bane duka malamai sun kawo wannan maganganu amma malamai suka ce babu matsala ai an ce wa ayyada kuma Allah ya karfafa su bi nasrihi da taimakonsa ai taimakon Allah ba hanya guda bace Allah ya taimake su da ansa Allah ya taimake su da mala'iku bal ma Allah zai taimake su ko ya taimake su da abubuwa daban-daban daban daban wanda sani ba taimakon Allah ai ba guda bane babu sakan guda wanda baka bukatar taimakon Allah wala takinni ila nafsi tarfata ayn da Allah ya barka abin da bai kai sakan ɗaya ba halaka za ka yi shi yasa taimakon Allah ko da yaushe yana tare da kai amma a wani lokaci na kake ganin taimakon ya bayyana amma da taimakon Allah bai tare da kai kai da shara halaka ne da kai ya kai dan adam Allah kai mu mai kyau wa ayyadakum Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku bi nasrihi da taimakonsa wa razaqakum Allah ya arzikta ku min at-tayyibat daga abubuwa da dada ka koma cikin tafsiri na Ibn Kathir kaga asar da ya kawo daga salaf waɗanda suke nuna irin abubuwa da dada da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su da su fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya taimake ku abin nan wanda zaka kuma ya arzita ku wanda yake nuna arziki daga wajen Allah ne mi yasa Allah ya taro su mi yasa Allah ya taimake su la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah subhanahu wataala la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah subhanahu wataala ashe Allah idan yi maka ni'ima me yake so da kai ka gode ma Allah subhanahu wataala godiyar nan kuma kala biyu ce ka gode ma Allah da bakinka kuma ka gode ma Allah da aiki gode ma Allah da baki ka ce alhamdulillah ko ko shukuran lillahi ko to wannan muna da kokari to ka gode ma Allah da aiki fa nan ne adda wahala idan Allah ya baka mulki mulki nima ne kuma nima bace to ya zaka ka gode ma Allah da mulkin ka kai adalci kuma ka sa abi Allah gargadon ikon ka abin da fi karfin ka Allah ba zai tambaye ka ba ko ba ka nan bane ya'ya nima ce kuma nima bace ya zama gode ma Allah da ya'ya mu yi tinkaho da su a'a mu ga sun zamanto wani abu wanda za su wato sun zamanto ƴaƴa na gari wanda za su taimaka ma addini idan Allah ya baka kuɗi ne ba ce kuma ne ba ce mu ga mun sanya dukiyar mu wajen ci gaban addini shine gode ma Allah amma shi kenan mutum Allah ya bashi kuɗi sai ya sai shadda sai motoci ba bace kaka sai motoci ba da dukiyarka Allah ya baka ko ba ka nan bane kuma ba hasara ka ake yi ba ka san wani da an dauko zanta abinda Allah ba sai ya ce bakin cikin shi na akai a ba haka nan bane ana gaya mani abin da zai amfane ka ko ba haka nan bane dan kana da mulki ba bakin cikin mulkin ka ake yi ba ko ba haka nan bane dan kana da dukiya ba bakin cikin dukiyar ka ake yi ba ko ba haka nan bane dan Allah ya baka ilimi na addini ko ilimi na boko ba bakin cikin ka ake yi ba abin da ake so da kai kai abin da zai amfane kai amfani al'ummar ka duniya da lahira idan Allah ya baka ƴaƴa ba bakin cikin ƴaƴanka ake yi ba abin da ake fata ƴaƴan nan su amfane ka su amfani kansu su amfani al'ummar su shine gode ma Allah bi lisanil hal wa lisanil maqal lisanul hal da lisanul maqal kullum kun san ba ma fahimta irin waɗannan abubuwa duk da yake a karkashin wannan aya akwai wata mas'ala mai karfi dole na san ba za mu iya samun gabatar da ita ba tunda lokaci ya fara yi mun halinsa amma insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu tashi akan wannan ayar sai mu gabatar da wannan mas'ala shine mas'alar da take da alaka da yawan al'umma da rashin yawan al'umma dan nan kaji Allah ce wadku in antum qalilun mustad'afuna fil ard kuna yan kadan ashe karancin yana daga cikin abin da ya ja musu rauni su ko tura sun yi tsaye-tsayin daka dole sai mun ƙi yin yawa shi yasa ni ji shugaban ƙasar faransa wanda ya sauka ɗaya daga cikin manya-manyan kahirran duniya maƙiyan allah sarkozy ya ce najeriya za a samu explosion demographic 200 million d'habitants ya ce explos- explosion demographic ba wallahi na ji shi kuma na gani kai ba kai ka ci da Najeriya ba ba kai ke ba Najeriya abinci ba ko ba ka da bane to me ala mid me ya hada ka da yawan Najeriya da rashin yawan Najeriya akwai abin da an ka ɓoye ne wata aƙida ce mummuna da za mu zo mu gane ta almuhimmu dai abin da nake son in ce a nan kafin lokaci ya mun halinsa shine mu gane cewa akwai lisanul hal akwai lisanul maqal lisanul maqal shine ka bude bakinka kai magana shine kamar yanzu misali da allakum tashkurun kace ka gode ma Allah subhanahu wataala akwai lisanul hal shine lisani halshe na aiki ba ana nufin a'a aikin da kake yi yana fassara kai wane ne to wani shi na to ina aka samu shi a cikin alqur'ani ba akwai shi Allah subhanahu wata'ala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ga mushrikai ba su raye da dakokin dakin Allah ko ba haka nan bane masallaci kenan ko shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kansu da kafirci sun yarda su kafirai ne a ko sun yarda Abu Jahal ya yarda shi kafiri ne ai suna cewa su ne suke kaza suke kaza suke kaza suke kaza ko ba haka nan bane suna iddia'in manzo sallallahu alaihi wa sallam shine akan bata ko ba haka nan bane su kuma su ne akan gaskiya ko ba haka nan bane to sai Allah ce shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kansu da kafirci ma'ana aikin da suke yi yana nuna cewa su kafirai ne ba mutane ne gare ba dan haka ko ka ce kayi imani da Allah babban abin da muke bukata da kai mu ga aikin ka in ka ce kai mutum ne na gari ba surutu muke so ba ko sai yanzu kasashen Afirka da na Larabawa da kasashen Musulmi kullun surutu yayi muna yawa marmakon aiki ya fi surutu yawa sai zamanto surutun ya fi aikin yawa nan ne matsalar take surutu a'a aiki yana tasiri cikin dubban mutane a ganka ka zan nagari yana iya sawar da yawan mutane su yi koyi da kai a baka ci gaba da wa'azi babu aiki akwai matsala wannan shine problem ɗinmu ina fata an fahimci ni to lisanul hal da lisanul maqal shi yasa waɗansu za su ce mun ji sun ɗauka amma in sun je wajen aiki ba shi suke yi ba shine abin da ake yi yanzu a ja ayoyi a ja hadisai a yi ma mutane caji ka ji kabbara in an ka ce wajen aiki sai ka ga "Eh, babu kowa wayan in ji mutanenmu lisanul hal kenan wannan shine problem ɗinmu ga ayoyin tare da mu ga hadisan tare da mu amma aikin yayi wahala ina fata an fahimce ni la'allakum tashkurun dan saboda ku gode ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya muku ni'ima gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya faɗa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid sannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna a gode masa washkuruli wala takfurun ku gode mai kar ku kafirce mini ko ba haka nan bane sannan kuma Allah subhanahu wataala yana nuna cewa daga cikin masu gode mishi yan kadan ne wa qalilun min ibadiy shakur qalilan ma tashkurun muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗannan yan kadan din Allah da makaranta muna aya ta karshe da yake lokaci ya tahi sai mu saddake sai sati mai zuwa Allah ya kai mu rai na'am يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون malaman tafsiri waɗanda suke kula da munasaba tsakanin aya da aya kullum ina ta maimaita muku wannan don ku san muhimmancin munasaba tsakanin aya da aya don ƙur'anin nan Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu sun mafussir duk ayoyin shi ta ko'ina suna ƙumshe da hikima kalimomin ƙur'ani jerin kalimomin ƙur'ani bai halatta a canza shi ba kenan akwai alaƙa tsakanin kalima da kalima ta alƙur'ani wanda ilimin nahawu yana kula da wannan sannan akwai alaka tsakanin jumla da jumla ta alkur'ani ilimin balaga na kula da wannan akwai alaka tsakanin aya da aya ta alkur'ani ilimin balaga na kula da wannan akwai alaka tsakanin farkon sura da ƙarshen sura wato sura farkonta da ƙarshenta ilimin balaga na kula da wannan sannan kuma akwai alaka tsakanin ƙarshen surar da ta ƙare da surar da za ta fara shi ma ilimin balaga ta alƙur'ani yana kula da wannan uhkimat ayatuhu ta kowace fuska mun fahimci wannan to da an ka ce ya ayyuhal ladina amanu menene alaƙar shi da waɗancan wato sauran ayoyin da suka gabata shine wannan shine kira na hudu kira na nawa na hudu Allah subhanahu wataala ya kira masu imani sai ka iske an an yi kira an bijiro da wata magana sannan kuma an sake yin kira kaga kira na farko sai aka yi ni aka yi zancen yaki ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adba to tunda an yi hani sai wata mas'ala ta bijiro ta shine mutumin da ya saba wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir duk ana cikin i'tiradi falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim dhalikum wa anna Allah muhinu kaydil kafirin in tastaftihu فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أن قال وأن اعتراضي سيكرا نبي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون كرا نبي سيكم أكزود اعتراض وأن دا سكك كربا مكرا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun sannan aka sake kira na uku ko ba haka nan bane ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun sai aka gitto da rashin abin da rashin karɓa ma kiran manzo da kiran Allah yake haifarwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab kuma aka ci gaba da tunatar da su da ni'imar Allah wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun kuma sai aka sake kira na hudu ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum anfusikum wa antum ta'lamun akwai munasaba ko babu to ya kamata ma da kanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh